الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وأن رانا من البركة رانا الخميس biyar ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da 25 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu wanda ya shafi alfuro wato fiqhu alfiqhul maliki daga littafin nazmu muqaddimat ibn rushdin da ya rubuta domin ya yi bayani akan rassa na addini abinda ya shafi ayyuka na ibada wanda ake yi daga bai na jiki a wannan darasi shi ne darasi na bakwai da satin da ya gabata mun kai ƙarshen matsaloli da suka shafi alwala a yayin da muka tsaya ƙarshen babi na na waƙi dulwudu abubuwan da ke walwala alwala mun ji sharuɗanta mun ji wajibai mun ji musahabbai mun ji makaruhai haka kuma mun ji ababen da ke roshe alwalaɗin bayan an yi da yau za mu tashi babi na gaba shine babul gusuli malam yake cewa faslun walil gusli shurutun badiya wa mujibatun yaktafi hawa fiya shurutuhul bulugu wal islamu والعقل والقدرة والإعلام ومن شروطه دخول الوقت وسابع قالوا بلوغ الدعوة وموجباته بلا إشكال على النساء وعلى الرجال خروج ماء دافق للذة خروج ماء دافق للذة في النوم كان ذاك أو في اليقظة وبمجي بموضع الختان في أيما فرج من الحيوان ولانقطاع الحيض والنفاس ولخروج الحمل خذ قياسي وقطعه وطهرها يكون بالجفوف أو قصة بيضاء من القروب من المعروف أو قصة بيضاء من المعروف كذاك إن بلغ أقصى الغاية فخمسة فخمسة فخمسة عشر فخمسة عشر هي النهاية فخمسة عشر هي النهاية وغاية النفاس قل شهرين هذا الذي قد صح دون مين واختلفوا في غسلها إن ولدت بلا دم هذا الذي قد حملت ولا يحل الوطء قبل الغسل لأنه داء كذا في النقل والكافر مره بالاغتسال مع ما أتاك مسلما في الحال وغسله يكون للجنابه وامرأة للحيض والإصابة tumalik ce babul gusli wannan babe zai bayani akan abin da ya shafi wanka a wankan janaba wankan ɗaukewa jinin al'ada a ɓangaren mata kenan ko ɗaukewa jinin haihuwa to lafaza al-ghusl da ya kawo a nan da ya shafi waɗanda abubuwa guda uku da kuma sauran waɗanda zai yi bayani kamar idan musulun eh, kafiri ya musulunta da akan umarce shi ya yi wanka to akan ce a babul gusli ai haza babul gusli za a kaddara masa mubtada kenan damirul abin nan ismul ishara haza babul gusli in kuma ka ga dama ka ce haka babal gusli ma'ana karbi wannan babe da zai yi bayani akan wanka in kuma ka ga dama ka ce haka bayana babil gusli karbi bayani na babin wanka to duka ya halatta ko ka karanta shi akan raf'a akan kaddara masa mubtada ko ka kaddara shi da nasba kan kaddara shi a matsayin maf'ulun bihi ko ka kaddara shi kaddara shi majruri amma dai fuska ta farko to ita ta fi kyau to haka ake cewa al-ghuslu bi dhammil ghaini wa iskani sini al-ghuslu to idan ce al-ghuslu suna cewa wato shine aikin imrarul yadi alal a'adha'i ma'asabbil ma wato shine ka dinga kai kawo da hannunka kada zuba ruwa kada yawa to wannan abin shi ake kira da alguslu bidon milgaini wato aikin karan kansa akan ce algaslu بفتح الغين وإسكان السين أيضا shi kuma suka ce ismun lilma'i eh ruwan da za ka yi amfani da shi na wanka to ana kiransa da algaslu shi ne in kawo gainin fataha an gane ko ai ma yugu tasalu bihi min alma to yana da kyau wajen karanta irin wayannan abubuwa a tantance saboda canza wasali to yana bayuwa wani lokaci wajen tagayyurul ba'ana ana samun haka kwarai da gaske haka akan ce algislu kuma bi kasril gaini algislu shi kuma yakan ɗau ma'anar kullu alatin yusta'anu biha fil gusli duk wani abu da za ka yi amfani da shi ko susu ko brush ko wani abu wajen murzawa ko kyalle misali to ana kiran shi da sai ka ce algislu to haka dai malaman luga in ka koma can cikin littattafan luga suna bayani akan irin wayan abubuwa akwai wani littafi sharhu hudud na ibn arafa to yana kula kwarai da gaske wajen bayani akan kalmomi da kuma ma'anoninsu to sai malam yake cewa faslun ƙarƙashin wannan babe akwai fasli ai haza faslun walil gusli ya tabbata ga wanka kaga mu kenan abin da za mu karanta a wannan fasili shine aikin ba maganar ruwa za a yi ba na wanka ba maganar kuma wani kayan aiki da za a yi amfani da shi kamar susu ko wani abu da ya kama da wannan ba sai ce to shuruɗun badiya akwai wasu sharuɗa da suka bayyana in ka je cikin littattafai manya-manyan littattafai za ka gar su to ya tabbatar ma lilgusul ga wanka ma'ana yana da sharuɗa wanda sai sun tabbata sanami za a ce wanka ya waje ba saboda haka shurut da ya kawo a nan da ma'anar wajibat ma'anar wajibat ba mujibat ba zai magana akan mujibat abin da zai sabbaba maka wanka to wannan kuma abin da ya sa wankan ya zama wajibi to sai ce wa mujibatun haka kuma yana da abubuwan da ke wajabta shi su kuma kamar matsaya asbabu suke duk sanda ka samu ɗaya daga cikinsu to shi kenan wanka ya ya hau kanka saboda su suna matsayin asbabul gusli su kuma waɗancan shurut da ma'anar wajibatu su kuma ba a cewa wanka dole ne gare ka sai sun tabbata ta wannan shi ne bambanci amma mujibat jam'u mujib abinda zai jayo wani abu dalilinsa zai sa sai a yi wani abu kaga sabab kenan sai ce ya ƙata biha to su mujibat ya ƙata fiha mujibat su ne ke bima shurut ma'ana su suke bi musu ta fuskar bayani za mu ga zai fara sharhi da bayani na abin da ya shafi shuruɗu sannan daga baya sai ya biyo baya kuma da mujibat wafiya suna halin kawo su a ciki kowanne za a kawo shi cikakkensa ba tare da an tauye wani abu ba to sai malam ya ce shuruɗuhul bulugu sharuɗan wanka albulugu balaga duk wanda bai balaga ba to babu wankan da ya waje gare shi a musulunci saboda karamin yaro wanda bai balaga ba lam ya bulug haka ma mace lam ta bulug to babu wani wanka a musulunci da ya waje ba a kansu su babu shi to saboda haka sai an samu balaga to shi yasa suka ce ko da yaro ya yi lalata da mace ko dabba ba a cewa sai ya yi wanka saboda mi ba baligi ba ne na biyu wal islamu haka da musulunci shi kafiri bisa fahimtar masu cewa wato an neme shi ne da usulu na addini banda furu'u rassa na addini to wannan kafiri bai shiga cikin umumin kira ba amma abin da ya shafi usul irin su tauhidi da makamantansu wannan ya shafi kowa da kowa amma abin da ya shafi furu'u rassa to wannan ya shafi muminai ne bishin sa kafiri ba za ka ce wankan wani abu ya waje ba gare shi ba ko jaraba ko wani abu saboda akwai wani mani da ya hana masa shine alkufuru wanda aka baro min aljanaba eh wannan kafircin da yake tare da shi to ya fi girma saboda jaraba ko wani abu to saboda haka sai an samu musulunci na fatar an gane saboda haka kafiri ko ya yi zina ko ya sadu da matar shi misali ko ya yi wanka ko kan ya yi wanka duk ɗai inna mal mushrikuna najasun to wannan najasa tana tare da shi saboda haka sai dai ya yi wanka kawai min babin nazafa amma ba min babi zalatul janaba ba na uku wal'aƙalu hankali shi ma wasu sun kawo shi daga cikin malamai sun ce wanda bai da hankali mahaukaci shi ba babu wankan da ya waje ba gare shi ko da ko ya yi wani abu wanda janaba ta bayyana saboda mi laisa mukallafan an ɗauke mai alƙalami eh ko ba haka ba ba a ɗora mai sallawa ba a ɗora mai azumi to dama kuma hikimar shar'anta wanka saboda fuskanta wayannan ibadu wasu daga cikinsu da shi gaba ɗaya an ɗauke mai alƙalami to wanka gare shi ba wajibi ba ne sai sanda hankalinsa ya dawo gare shi to haka kuma wasu sun ce ma ko da gushewar hankalin ma da wani abu ne na maye da amma su malikiya ba su yarda da wannan ba su suna magana ne akan gushewar hankalin da yake min indillahi kaddara ce daga Allah ba tare da wani sa'ayi naka ba amma in ka je ka sha giya ka bugu ka ce kai ba su kanci ka yi zina to wanka na nan a kanka an bi ka bashin wanka sawa'un ka wartsake ko baka wartsake ba to su malikiya ba su yi uzuri a nan ba saboda wal'akalu da suka ce a nan sai a kiyaye wal ƙuduratu haka da samun iko wanda jaraba ta same shi bai da ikon yayi wanka in ma dai li'annahu ya rasa ruwa to ana wanka ba da ruwa ba eh yawwa ya nemi ruwa haikan bai samu ba wanka ya haɗi ko kuma yana da wata cuta a jikinsa wadda ba ta son ruwa to shi ma wanka ya faɗi har sai sanda ya samu lafiya sai sanda ya samu lafiya to wannan a kenan wal ilam da kuma al ilam to wannan al ilam malamai sai ta saɓani a kansa wasu ce a takalif wato shine sai ya zama mukallaf sai ya zama kamar maimai ne ga abin da ya faɗa a baya na albulugu wasu kuma suka ce abin da yake nufi da al'ilam shine wato adamul gafalati wanda siyani wasu hawi saboda haka in mutum ya yi wanka na janaba amma hala kaunihi gafilan anil janaba an gani to suka ce wanka wankansa bai ba a kiran wannan wanka ko kuma a gaba ɗaya riga ya rabkana daga shi yana da wani janaba ko wani abu da sauransu to a wannan hali ba a cewa wanka ya waje ba gare shi sai sanda ya zamo ya tuna wannan janaba ɗin amma tun da ya rabkana ko ya yi sahau eh to nan ba ami yawwa to bisa ga wannan ƙauli nasu in an tafi a kan shi mutu ya samu janaba sai ya manta ko ya rabkana ko ya samu sahau yana ganin kamar bai da ko kuma yana ganin kamar ya je ibada to ba a ciya daga baya sai ya sake ibada saboda lokacin da ya ibada wanka bai waje ba a kansa ba to yanzu kuma da ya tuna to ba za a ce kuma ya sake komawa bayan ya yi wanka sa'annan bayan ya samu yaƙinin cewa akwai janaba tare da shi kuma ya dawo ya sake wacce sallah da ba in mun yi gini akan wannan abin da ya kawo amma wasu malamai ba su karɓe shi ba kuma sun ce ba sharaɗi ba ne na cewa dole sai mutum ya zamo حال كونه ذاكرا للجنابة ولم يكن غافلا أه؟ ولا ساهيا ba dole ba ne to amma an samu dai wasu sun faɗa shi yasa ya kawo shi to wallahu alam shi yasa ma aka yi ta saɓani shi malam me yake nufi da shi wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza to wanda ka nuna maka dai kawo shi ɗin ba da wani ƙarfi sosai sai dai kawai min babi alisti'inas shi ne ɗaya kewa wal fa'ida wa min shuruɗihi yana daga cikin sharuɗan wanka duhulul waƙati shigowar lokacin sallah misali in janaba ta samu mutum to in ba lokacin sallah ya ba ba a ce a wannan lokaci wanka bai waje ba gare shi ba ba dole ne sadda ka samu janaba dole lokacin zaka bi yawo sai in ana cikin lokacin wata sallah ta farilla kila ga albijir ya fito sallah asuba kuma ga ka da janaba to kaga ai dole kai sallah ko to na wanka ya waje ba gare ka amma ya samu janaba kila ba ba ya yi sallah asuba kaga wanka ba zai waje ba gare shi ba sai rana ta yi zawali lokacin azhar kenan rana na zawali to wajaba alaihi gusul amma daga fitowar rana zuwa abin da ya kai can to wanka ba dole ba ne shar'a ba a cewa dole ya yi wanka a wannan lokaci amma kuma akwai wanka a kansa sai ce wasabi'un sharaɗi na bakwai ƙalu sun ce bulugu da'awaci shine cikin sharuɗan wanka ya zan saƙon annabi sallallahu alaihi sallama ya kai ma mai janaba ɗin Eh, misali wanda an nesa ga wuri inda ake yada ilimi yana can cikin daji itatuwa da sabaru jahilci ya yi yawa Eh? shi bai ma san an aiko annabi ba to to nan da ya samu jaraba za a ce ya jaraba ta wanka ya waje ba a kansa kuma ana samu Mm, ana samu can wasu wurare da su ba su san da ma wani abu annabi ba Mm. kuma ba wani addini suka yi na abin nan da sauransu ba haka kawai dai wasu suke rayuwa to shine bulugud da'awati wa mujibatuhu abin da ke wajabta wanka bila ishkali ba tare da wani rikici ba alan nisa'i wajabcin da yake dole akan mata wa alan rijali da kuma wajabcin eh, da kuma abin da zai wajabta shi ga mata da kuma abin da zai wajabta shi ga mazaji wannan tsakanin mata da maza akwai inda suka yi tarayya akwai inda kuma aka rabu khuruju ma'in shine fitowar ruwa dafiƙin wanda yana tunkuɗa junansa yana nufin mani to duk wanda mani ya fito masa inda an samu waɗancan sharuɗa da suka gabata to wanka ya mi mace ko namiji duka ɗaya ne amma fa akwai ƙaidi ya ce lilazzatin da in ya fito ne saboda jin daɗi in ba daɗi ya fid da shi ba to kaga ba dole a yi wanka ba amma wanda ya sha duka sai ya fid da mani to wanka bai waje ba a kansa ba fin naumi ya fito ne a cikin bacci kana zaka hakan ya kasance au fil yaqawati koko ya fito ne a falki ba bambanci kayan mafalki ne a idonka lafiya lau to duka me sai ka yi wanka shi bacci ba a ƙayyade shi da dole sai in ka ji daɗi saboda mi ba a iya tantancewa tunda kai kanka lokacin baka san eh halin da hake ciki ba yana iya yiwa sha'awa ce ta abin da yana iya yiwa kuma tsoro na an ka baka cikin cikin bacci ko sai ka tsorata to kaga dai babu mi yawa to saboda yiwuwar wancan shi sa aka ce to shi ba a ma magana cewa wai lilazzatin eh amma shi a falke to kaga tana iya tattancewa na biyu wa bi magibi mawdi'il khitani haka ɓoyewar wurin kaciya da zaran gaban namiji daidai inda ake kaciya ɗin nan ya shiga fi ayi ma farjin a cikin kowane irin farji ne ba istisna'i in dai sunan abin farji ne minal hayawani eh daga cikin dabbobi ɗan adam ne ko dabba ce to babu me babu istisna'i dole wanka ya waje ba in dai wannan abin farji ne haka wasu malamai suka ce an gane ko to wasu kuma sun ce a ba dole sai farji ba ko da dubbura ce to shi ma dai duwan kaya waje ba kamar yadda suka yi liwaɗi tunda suna yi na don sha'awa walin ƙiƙo'i alhaidi to wancan duka an yi tarayya tsakanin mata da maza walin ƙiƙo'i alhaidi yana daga cikin abin da ke wajabta wanka yankewar jinin al'ada alhaidu a larabci shine kwaranyar abu haka wani fasi da kuma jinin haihuwa to su ma suna wajabta mi wanka idan mace ta ta- jininta ya zo to yana ɗaukewa za ta yi wanka wankan kuma dole ne amma shi ma sai an samu waɗancan sharuɗa yawwa wani fasa shi ma in ta haihu jini ya ɗauke wanka ya wajaba wali khurujil hamli kai ya ce haka abu na uku kuma idan an samu fitowar ciki ma'ana aka haihu hmm? da mujarrada haihuwa don shi asalin annifas shine wannan jinin bayan mace ta haihu sai jinin ya zo to akwai lokacin da mace za ta haihu kuma ba jinin amma an haihu ko ba haka ba to ba a ce ai tunda babu jini ba a wanka to shi yasa ya kawo maka wannan magana wal khurujil hamli kai ko ciki ya fito ma'ana ko tayin da ke cikin ciki ya fito akwai jini ko ba jini wajaba me alwusul inda ya kai matakin da za a iya cewa misali ya cika watanni ko kwanaki na abin nan eh, kamar wata hudu suke ambata saboda lokacin ne ake tunanin halittarsa ta yi ne ta kammala amma da abin da bai kai wata hudu ba to kaga wannan ah, ba cikakken ɗan adam ba ne Ah? to ta samu matsala wannan ba a ce ta yi wanka wanka ba dole ba ne sai dai ta yi na tsafta kawai khuz qiyasi malai ce ka karbi qiyasi na da nake kawo maka in kawo ma kaza da in kai kuma sai ka kwatanta da sauran abubuwan da ban faɗa ba wa qat'ihu yankewar jinin ko to anan sai ya zamo kamar ƙarin bayani kan abubuwa guda biyu wa qat'uhu yankewar jinin wa tsuhuruha da kuma samun tsalki ga mace to zai ma bayani akan alamatu tsuhur na ita mace wata ke da alaka da al'ada shi ne ce ya kuna yana kasancewa bil jufufi da bushewa shi ne mace ta ga gabanta ya bushe ba alamun jini to wannan yana wajabta Eh? yana wajabta cewa kawai ta je ta yi wanka ta samu tsarki au ƙasatin ko kuma ruwa bai zo ai bai zo a wayanda suke farare to shi ma yana wajabta yana wajabta wanka asalin shi alƙasa ruwa ne bari yawwa kamar kanar ka karmata ko haka to galiban lokacin da jinin mace zai yanke na al'ada to akan samu wannan ruwan to in ta gansu alama ce cewa jini ya tafe shi minal ma'arufi daga cikin abin da aka sani wana yana daga cikin abin da aka sani in ka tambayi mata za su gaya ma in kai baka sani ba to sai ce ka za ka haka in balaga idan ya kai aƙasal gaya mafi ƙololuwar kwanakinsa saboda jinin al'ada yana da aƙasal gaya inda daga nan to ba a wucewa ba wani jira da mace za ta yi shi ne fahamsatu ashirin in ba don larura ba to bai halatta ya ce haka ba sai dai fahamsata ashara hiyan nihaya haka ya dacewa kuma ina ganin ma baitin ba zai lalace ba fa khamsata ashara hiyal gaya fa khamsatu ashirin hiyal gaya ya lalace dole sai an sai an ba malaman nawa haƙuri fa khamsatu ashirin hiyal gaya to baitin ya miƙe amma in mun bi ƙa'ida fa khamsata ashara yawwa sai ya zama mabniyun ala juz'aihi to shi ne ka'ida wajen adadi mun yi shi a can cikin aljurjaniya to fa khamsatu ashirin yawwa bit tanwin aqsal gaya na jinin al'ada shine kwana goma sha biyar kwana goma sha biyar sai ce hiyan nihaya su ne wato kololuwa abinda mace za ta iya kaiwa zuwa gare shi yawwa saboda haka malamai sun ce a da zaran ta kai kwana sha biyar jini bai dauke ba sai sai ta je ta yi wanka alamu ya nuna ba ta da lafiya Mm. sai ta je ta nemi magani wa gayatun nifasi amma ƙololuwar kwanakin jinin haihuwa ƙul shaharai ne to mu auren mu malikawa ka ce wata biyu ne shi ne fatawanmu amma akwai wasu wanda ba mu ba su sun ce a'a wata ɗaya ne da kwana goma kwana arba'in kenan saboda wasu hadisai da suka tabbatar da haka to su su malikiya sai suka ce to eh wannan hadisi ya tabbata hatta aurenmu amma ba yana nuni kan cewa iya kwana arba'in din shine ƙarshe ba a shine dai galibi shine alghalib ga mata jini al'ada bai cika wuce mi kwana arba'in ba to in ma ya wuce to ba zai wuce ne wata biyu ba shi ne ƙololuwa to sai zan a haka babu wani ma saɓani kenan na haƙiƙa to hazan lazi sai ƙarfafa maka wannan zance ce cewa a gejin kwanakin al'ada wata biyu ne ƙadi saha wannan mushi ya inganta a wurinmu banda masu cewa a gejinsa kwana arba'in to wannan bai inganta ba a wurinmu amma za ka ji wasu sun faɗa to ba mu ba ne malikawa ba ba tsawon malikiya ba ce to amma kuma ta tabbata a hadisai su su al'imamu ahmad a kanta suka dogara cewa ƙololuwar abin da mace za ta kai shine kwana arba'in ta haihu in ya ɗauke shi kenan ta yi wanka in ma bai ɗauke ba ta yi wanka duk abin da zai biyo daga baya bayan kwana arba'in to wannan jini ne na fasad jini ne na rashin lafiya a wasu malikiya sun ba ta aiki sun ƙara mata kwana ashirin to Allah ya samu dace duna maini kuma cewa shine inganta aurenmu babu wani kwankwanto ko ƙarya ka koma cikin littattafan malamanmu haka za ka gani. Waktalafu fi gusuliha amma malamai sun yi saɓani in mace ta haihu, in waladat in ta haihu fi gusuliha a kan wajabcin wankanta biladamin, ta haihu ba jini. Kana ji ana cewa haihuwar da ba jini ko? To ana samu, ba dole ne mace in ta haihu sai an zabu jini ba. shi ya sama malamai suka tattauna ɗin kuma har suka yi saɓani eh ana samu ba wai ba a samu ba ne ana samu ya danganta yanayi an samu wasu asbab amma dai abin da ya fi rinjaye kuma ya fi yawa al'aksar shine ana haihuwa jini yakan zo wata ma kamin ma haihuwan ma abin nan jini zai fara biyowa baya to shi ne ce hazallazi wannan shi ne da wannan da ƙadi hamalat wato ta ɗauke shi ma'ana cikin da ta riga ta ɗauke shi amma kuma sai ta samu matsala ba ta samu jini ya biyo bayan wannan abin da take ɗauke da shi cikin cikinta na ta'i ba to za ta yi wanka ko ba za ta yi ba wasu malikiya kamar yadda muka faɗa a baya sun ce za ta yi za ta yi wanka shi yasa ya kawo shi wali khurujil hamli khuskiyasi da an samu kawai fitowar abin nan jariri ko tayi in dai tamma khalquhu to wajaba alaiha al-ghusl eh kharaja min hadamun amla jini ya fito ko bai fito ba amma wasu ce a haihuwa ba jini ba wanka eh to su sun rakkaza ne kan cewa sababin wanka shine khurujid dami khurujid dami to kuma jinin bai fito ba almujibu laha abin da zai wajabta mata wannan wankan shine fitowa jini su sai suka tsaya a haka shi yasa suka ce to kenan in mace ta haihu jini bai biyo baya ba to wanka bai waje ba a kanta ba saboda ba su ɗauki ba su tabbatar da wancan mujam na gaba ba na fitowar a tayi ko kuma jariri amma su waɗanda suka yarda da shi to kaga sun tabbatar to wannan dai duka dai amana ce ta ilimi hatta abin da aka yi saɓani za a kawo maka ya kuma sai ka je ka yi ta bincike ka ga hujjojin kowane ɓangare sai ka yi tarjihi wala ya hillul wata wata'u alwata'u saduwa da mace wala ya hillu ba ya halatta ƙablal gusuli abin ta yi wanka ko da jinin ya ɗauki idan mace tana cikin jinin al'ada to haram ne a sadu da ita haka in jinin ya ɗauke shi ma haram ne a sadu da ita sai ta yi wanka wannan a wurin mu malikiya amma shi al'imamu abu hanifa ya ce a inda jini ya ɗauke shi kenan a iya saduwa da ita ko da ba ta yi wanka ba saboda saɓanin da suka samu a waccan aya cewa hatta ya tsahurna ɗin nan da Allah ya ce me ake nufi zai iya ɗauka hatta ya tsahurna sai sun yi tsarki misali daga wanka na haƙiƙa ko kuma zai iya ɗaukan me ɗaukewar jinin shi ne saɓanin da suka samu To mu dalilinmu na cewa ba za a yi wanka ba, sai ta yi wanka li'annahu da'un, saboda shi jinin al'ada cuta ne. Kamar yadda Allah ya ambata ko? Qul huwa azan. Fa atazilun nisa a fil mahib. To shi ne daga cikin dalilan da su waɗanda suka ce dole sai ta yi wanka sannan ake saduwa da ita. kazafin naƙali haka an ka naƙalto daga malamanmu har zuwa ga al'imamu malik wal kafiru kafiri murhu ka ba shi umarni idan ya musulunta biligiti sali cewa ya je ya wanka mutum da ya zo ya karɓi musulunci to za a ba shi umarni cewa ya je ya wanka kamin ya fara sallah mahama a taka musulman eh matuƙar ya je maka yana halin musulunta fil hali a wannan hali to sai ka ce to amma za ka yi wanka kamin ka je ka yi sallah to shi wankan nan nashi shin saboda mi ne zai yin wanka zai yi wanka ne zai wanke kafirci ne ko ko zai wanke janaba ne to shi ma ai sabani eh tunda ce Allah ya ce innamal mushriku na najashu najashun ko to shin najasa ce zai wankewa ko ko janaba ce wadda ake wato tunaninta a jikinsa tun da dama asalin ba wankan yake yi ba balma yana iya yiwa daren ranar da ya musulunta ya samu janaba to shi ne ya ce wa gusuluhu wankansa ya kunu lil janaba mu fatawanmu wannan wanka zai yi shi ne don janabar da ake tsammani a jikinsa ba dai shirkarsa ba shirkarsa kan kalman nan da ya to ta goge wannan mai dattin wamra'atun haka ita ko mace ta zo ta musulunta ita ma dole ne sai ta yi wanka to ita ma wankanta na me na shi ne lilhaidi wankanta na al'ada ne wal isaba da kuma ainihin wato janaba da ta same ta saboda haka ita tana da ƙari tunda ana ana tsammanin al'ada a jikinta ko tunda tana al'ada sannan kuma ga janaba to ita yanzu za ta yi wanka ne saboda wa'in ga dalilai guda biyu dole ba za ta yi niyya abu ɗaya ba biyu za ta yi za ta yi niyyar ɗauke jinin al'ada sannan ta yi niyyar ɗauke janaba Mm, ana yin haka nan niyya ɗaya ta isan musu a wurin mu mu malikawa amma wasu malaman wanka biyu za ta yi to mu kaga malikiya muke karanta Mm. da fatawa mutum ya yi to ana iya yi mai bayani wallahu a'lam nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi bayani akan farillai da sunnoni da musahabai na shi wanka yanzu mun ji shurut kuma mun ji me mujibat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته